قال العليم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau alhamis daren juma'a sha hudu ga watan jima'a da al'afir shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyu bayan jira annabi alaihi salatu wa salam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na saba'in da tara za mu tashi darasi na tamanin daidai mun kuma tsaya kan babi na ɗari uku da saba'in da hudu inda za mu tashi babi na ɗari uku da saba'in da biyar hadisi na ɗari takwas da arba'in da bakwai na wannan littafin babban malami أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ما ليتي باب الكنية للسبي من ذا باب هل يكن المشرك وهل يكن المشرك إن ذا إيوا مشركي الكنية nan ne muka tsaya ko kamar mun biya yawa to shine zamu tashi babul kunyati lisabi babu da yake magana yiwa karamin yaro alkunya kaga lakabi a ce abuwa ne حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عماد بن سلمة عن ثابت عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علينا yace annabi alaihi salatu wasallam ya kasance yana shigowa wajen mu wali aqul sabiru a lokacin ina da dan uwa wato karamin yaro yukanna abu amai ana ce masa abu amai wa kana lahu nubar yana da wani karamin tsuntsu ko kace kanari irin dan tsuntsun nan karami shine nuga yana abu biyu da yake wasa da shi fa da wata rana dan tsuntsun nan na wannan yaron sai mutu فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عزينا فرآه عزينا sai annabi alaihi salatu wasalam ya shigo gidan sai ga cikin damuwa faqala sai ce ma sha'alu wannan kuma me yasa ne ka shigo ni gida ka ga yaro na kuka kace ya kai masa ila lahu ya ce annabi alaihi salatu wasalam ma ka nugaro dan ka dan ka ne ya mutu dan tsuntsun nan da yake amfani da shi ya mutu فقال يا النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النجير يا كي أبو عمير شنو ما عندي جاي me yasa mutan danka na ruka yana ga yawa haka yana kwantar mata haka to kaga wannan hadisin yana cikin hadisan da ni idan na lokacin suna fanuwa wanki gaban cewa ana dan malik kariya ne babu shi duka wai wayannan abubuwan da ana tsammani gaba ɗaya zai zo ta faɗa ba wanda zai kare ka duk cikin zaɓe sai kai sabon da suka zauna gaba ɗaya sun samu wannan labarin duka na baya baya wanda suka yi tsawon rayuwa duk ba su kare ka ba sai kai to ko ka ka babu ka san mutum ya dan kalla ramin ilimin da yake yi zai ga cewa lallai mutum ya ɗauko hanyar da ba mai kullewa ba ce sai dai fata Allah ya sa mu gaba lafiya kawai to kaga wannan shayin shine annabi yace ya aba umayr ya kai abu umayr ma fa alal nugayr ne ka mutan kanarinka wannan hadisin bayan bukari a adabul mubarak a cikin a cikin al-musanna na ibn abi shayba bayan na gaba babul kunyati qabla an yulada lahu muna kan babun da wale yake babul kunya kabla an yi da lahu babun da yake magana akan yin lakabi kafin a haifa ma dan ba haifa maka dan ba amma ai maka lakabi حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله كان ألقم أبا شبل ولم يد- يولد له lallai wato Abdullahi ya yi yanayi masa Abdullahi dan Mas'ud kenan yanayi masa alkunya da Abu Shibr yanayi masa alkunya da wannan sunan kamar yadda annabi alaihi salatu wasalam shi ma ya masa alkunya da Abdu Abu Abdurrahman kuma a lokacin ba a haifa masa ba ka duba al-mustadrak na Imam al-Hakim da ya kawo wannan magana Hisham yana cewa Muhammad bin Sirin ya yi mun alkunya kafin tun kafin wato ainihin haihuwa. In ji Hisham yana cewa Muhammad bin Sirin sai da yawan lakabi yana kira na da abubuwa tun kafin a haifa mu. حدثنا عارف فقال حدثنا سليمان الأعمش سليمان بن مهران كان عن إبراهيم عن علقمة قال كناني عبد الله قبل أن يولد لي يتي عبد الله بن مسعود يا إمام الكنيا كاتين كاتين واتو أهيفا من كامل أيمون هيفا babu na ɗari uku da saba'in da bakwai babu kunyatul nisa babu da yake magana za a iya wa mata lakabi ummuwa ne ko ummuwanci su ma za a iya musu حدثنا محمد بن سلام من في إذن ونن سلام سلام لبا عبد الله بن سلام با دوبا إنسان عبد الله بن سلام sauran kuma cikar da ake yi kun gane ko yawan عبد الله بن سلام sauran kuma سلام ذا أركب كام بجدا محمد بن سلام قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام ابن عروة أن يحيى بن عباد ابن حمزة نعم أنا عائشة رضي الله عنها قالت أنكر كل قال عائشة أن سارة متى إجازتي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله na je gurin annabi kira da abinci Allah tabbata a gare shi sai nake ya ma'aikin Allah kallai da nisa'a duk matan su kai musu lakabi ko kane musu lakabi fakni ni ni ma kai min lakabi tabi'a mutu ce ba in ta kai wa wata ce ita ma ai wata wannan yana da tabi'ar mata dama ka iya sabani ba kai mun ba ja kai wannan challenge to faƙala ce yake tukan na ibn uqtiji tukan ni ibn uqtiji abdullahi to za a rike miki za a rike miki lakabi da jewo da dan kar uwarki abdullah za a rike ce miki ummu abdullah shi da azantan da yake daidai na na ya ko katan wata wata baiwa wani hadisi da zai zo ku ga yana yawo ba burke da hadisi ne hadisi ne wato mawdu'i na cewa ta taɓa bari bai inganta ba abin da yake daidai na na Aisha ba taba haihuwa ba ko bari ba ce ba a ga wannan wanda ba ta haihuwa da ita za ka kwantar mata hankali cewa bi irin baiwar da Allah madaukakin sarki wa na Aisha da yadda Allah yake kanta amma yau ba ta dawo yau Wajen aluman ya kawo al'umma ba iya ayar don wata ta taɓa zuwa muna magana da ita zan fara ta ce na fasan ayar nan ba Allah kuwa ni kai na jira abin da wanda ya ce ayin nan na sadda ita kawai ne zan ba ta kai ni nace to ni ba da wani abu da zan baki gaskiya ba zai ba tunda aya zan ja ta hada ni ja ta ce ta kanta to sai ce haddathana Musa qala haddathana Wahayb qala haddathana Hisham an Ubad bin Hamza ابن عبد الله بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت ما لا يجعل يقار مكة يدا فتي يا نبي الله يا أنه الله ألا تكنيني كيف بذلك يقول لك أبيبا فقالت لن تأتي أن يوتي wato am uktini bibniki za a rika muke lakabi da danki yani Abdullahi bin Zubair yana nufin Abdullahi dan Zubair wanda aka fara haifa a Madina bayan hijira shi aka fara haifa eh kaga idan kanan kan kan karancin shekaru ne zai sa ƙarya da anan domin za ba za a ƙarya ta ibn Zubair ba ko tsakani da Allah shi zai ba ta zo Madina ba aka yi a shekara shi aka fara haifa me yasa ba za a kare su cewa babu jiwa amma an yadda har jagoranci ya zo yayi ko ba haka ba yawa kowa ya san gurbin da suke da hajjaji fakanat tukanna ummu abdullah ya kasance ya wata alaka da ummu abdullahi ummu abdullahi babi na gaba babi na 378 babu man kunna man kanna rajulan bi shay'in huwa fihi aw bi ahadihi babu da yake magana akan wanda yayi wa wani lakabi da wani abu da yake da shi a ce wato um dogon nan kun fahimta da zai ku irin haka ya ce ko kuma wani abu da yake da shi wani abu da yake da shi nasa eh yawa amma abu huraira ka gane kaga yana da magi sai aka laka laka babar kabar yana ji da wani abu a ce baban kaza saboda yau ne abu da yake to shine wannan abu da yake magana zaka ji hadisin zai fito kararama حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني ابو حازم عن سعد بن سعد ان كانت احب اسماء وعلي رضي الله عنه اي كانت انت من مخففات واتو mafi soyuwar suna a gurin sai na ala Allah ya kara masa yadda ya ilahi zuwa gare shi sunan da yafi kai shine la Abu Turabi ba ku sunan da yafi kaura irin Abu Turabi duk sunan ba sunan da yafi kai irin wannan Abu Turab baban mai kenan aka saboda wani abu da yake da shi me ya faru wani abu ne da ya dan faru kawai sai aka laka baban da wannan baban tilba ya zamu ji wa in kana la yafrahu an yud'a biha duk da cewa annabi ta zaina ali aka ce yana farin ciki in aka kira shi da wannan suna farin ciki ta zaina ali in kace ma Abu Tura ko Abu Tura yana jin daɗi za mu ji dalili wa ma sammahu Abu Turab illa annabi sallallahu alaihi wasallam to ba wanda ya sanya ba wannan suna in ba annabi ba annabi ya sanya ba sunan shi da yake sarsa yace gazaba yawman Fatima wata rana yayi fushi da nana Fatima an samu zabani ko yar waka aura ko duk walida da za a iya fara ko yar waye yar gwamna wala tana yar gwamna ko yar tudo ko yar shugaban kasa ko yar wani dan wanda yake mai mukami to ana magana ƴaƴan masu tarbiyya ma ana fata ina ga wanda gaba ɗaya wata ba ba anan ta zo ba misali tarbiyyar da ba irin taka ba isa in ka zo ka ga mana wa an yi fiki yin anniversary wai ba ta fara ba mun san ka ta kai kai wallahi Allah a to ba ta ka tabu tabu na da Fatima ne ko tarbiyya da bije ita da an yi fara wata rana ma ba za an ga muku wata rana da Annabi alaihi salatu wasalam kawai sai ga sai ga Fatima ta zo gida yake sai ta ce cewa yayi zo gida sai ta ai dan wanki ne san gidan da shi ne gidan ku ko ba gurin da kike ya masa gidan gidan ku shikenan karewa kenan ina za ka ce to wanka ne to ma kike ya masa gidan na da shi ne gidan na ku gidan dake da yake gidan ne nan gidan da shi ne gidan ku saboda haka wannan idan ka rike a matsayinka na wanda bai aure ba ka sa a ranka cewa ana fatawa za ka zauna lafiya amma wallahi idan ka dauka shi kenan kawai to ka ki dawo to saboda haka ka gani bebe wata rana yayi fuji yayi fuji da na faɗiwa fa karaja sai ban mutu gidan dama idan akwai lokacin da al'amari ya faru fita ya kai kawai akwai lokacin za ga mata suna cewa ina ta magana kai shiru to rashin hikima ne irin da su kai ba ka amfani da emoji eh suna so a lokacin da suka yi akai kai reaction ba su san cewa reaction din kan ya motsa kuma zai iya zama matsala ba isa kawai sai kai shiru kuma shi ne matsala kawai shi zai ka ta ce ana masa wulakanci shi ne abin da yake faruwa cewa yi ta ga mahaukaciya ba sai ta magana kai shi ba ta san cewa wannan shirin shi ne release ɗinka ba saboda shi namiji sai ya yi tunani sau biyu yake zartar da ita ko emotionally take he always thinks twice kafin ya decide ita ko emotionally sai bayan ta yi za ta ce ta shiga ba to kai ba haka kake ba in za shirin nasa alkhairi ne a kyale ta in yayi shiru ya tuna me ya kamata sai ya zartar to wannan idan ka kiyaye ka gane gidan aure haka yake ba wa Allah za ka zauna lafiya shi ta muke yawan faɗa wa ɗan uwan mu maza duk gidan da ka ji shiru hakuri aka fi ka ka rike wannan Allah za ka kana eh an fi ka hakuri ne amma ba wai tabawa ne ba ba ko an mai da abun ma kawai wani abu daban amma wallahi ana tabawa wannan shi ne wani ya kawo sai na Umar karan matar sa sai biyo a gidan shi ma a gidan abin da ake sai na Umar ya hawa guna ka sai ya fito ne tabako sai na Umar ya doje baro gidan kawai ya gano shi ce wa Allah zo me kawo ka obi gida yake wallahi kara na zo ka ba gidan gwaran ma ni da kai sai dariya yace to ba bawa Allah baka shi da in kafin su saba ba alkhairi ne su kai ba yace shi la ka kallo kawai sai ka zauna lafiya kawai kullum ridin fihi ma yurma bihi isa muke ga yawa mata ku kale namiji da Allah yake aure mata hudu saboda yana son variety akwai abubuwan da duk kinki ki baki tuka zuba kuma yana so Allah ne yake wallahi wannan ka mu sunan ka dan karka ji haka abun yake duk yadda duk yadda kake ka komo Allah sai kaga akwai abun da kawai sai lafiya dinka kuma kai a dabi'ar ka kana son to amma sai ka ji wata dawo ta dire da ji wani karanta wani karanta tun da yake biya motsa akwai abin da ya rasa ba shi in ya biya miki cin fuska ne ai yawa in ya biya miki ya ci miki fuska Zuwa da haka abubuwan Allah madaukakin sarki duka gaba ɗaya hikima ce. Eh, namiji yana son variety. Za ka ganta killa suka lufin zan ɗabulwa. Kai iya ganin ka amma kuma akwai abin da yake bukata ba ta da shi yake Allahumma saurayi ne biye da to sai ce to sai ce fa kharaja fasada ila al-gida sai fita sai yaje ya tafi gida ya kwanta a cikin garu katanga kenan فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقد امتلأ أباره لم يكو وجه جنب يأتي إلى المسجد يفجع الجن كتنجا أسكن مسلاتي وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه جاء النبي يبيه بيه يجري وشي إلى مجل ناكي تسيه وإن سابعني مكتابه كوي يمسي إلى أي يمسي وتسني وجيه وتكوي جاء النبي ومسلاتي yana zuwa ya bi shi masallaci fasila sai tambaya sai aka ce da shi huwa za muqaji'un fil jidar ya rasulullah ga idan wannan lambar za a jike muka tanga shi ne yana ta abunci faja'ahu nabi sallallahu alaihi wasallam wa qadim tala azarahu turaba sai annabi alaihi salatu wasalam yazo gurin annabi yazo masa bayan da ya cika da kaza akan turba yake abun wajalin nabi sallallahu alaihi wasallam yamsahu turaba an zari sai annabi ya rika goje maka kasar daga bayan sa wa yaqulu yana cewa iblis abadura to kai baban kasa ta shi ka zauna shine dalilin da ya janyo aka samu wannan zuwa to baban turbaya ta shi ka zauna yana goge wa kasa sallallahu alaihi wasallam to wannan shine kaga shi wannan hadisin bayan an rubuta mufarat anan a Imam Bukhari ya Ibn Abi Shayba ya kawo ta a cikin al-Musanna ya kawo ta dangane da abin da ya shafi babun da yake magana akan yin baccin mutum a cikin masallaci eh ya kawo wannan dai kun ji dalilin sa babi na gaba babi na 379 babu kaifal mashi ma'al kubara wa alil fadli babu da yake magana akan ya za ka yi tafiya ladabin tafiya ya za ka yi tafiya wato da masu manyan mutane da kuma ma abota falala ya za ka yi tafiya da حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في نقل لنا وترانا النبي عليه الصلاة والسلام يلا تشنقون رمو أي نقل لأبي طلحة قونا أبو طلحة كنسا قونا النجاة يتشي ودا دعاية تزوكالين تنال البيرة حتى تنفقوا وتأتشي بيرها ko biruha duka lugar biyu ana faɗa bairuha ko biruha to gona ce mai kyau saboda ruwan cikinta bayan tana yin dabino sau biyu a shekara kayan marmarinta sau biyu yake fitowa sannan ruwan cikinta kuma ruwan daɗi ne annabi yana shiga wani lokaci kamar da yamma ya ruwan ciki ya huta saboda haka ta ban raja li hajati sai annabi ya biya bukatar wa bilal yamshi wara'ahu sai na bilal yana bin sa a baya bilal ko wai bilal kamar a tarihin sa kun ga tarihin sa ko yake na tambaye ku ba mu jin alajiya ko kun biyo ko a tarihin sa bilal shi cewa aka yi kusan siriki ne yana auren kawo Abdurrahman bin Auf matan sa ne amma bai taba yi ba ita ba yi wa wannan suka ce shi ka karanta tarihi za ka ce mutum ne mai fushi wasu ka ce wata kila yana da alaka da irin taso wajen cikin azabtar da shi da sarki wannan ta sa in zuciya ta ta zama haka to shi za ka ce baya magana dama mutum bai fushi kamata ya je yawan magana to wanda a rika fuka ta da wahala ya magana shi bilal ba sai kai magana ba sannan ba abun ba ruwan ka yi jiro to bilal yamshi wara'ahu bilal yana tafiya bayan annabi alaihi salatu wasalam yukrimu nabiy sallallahu alaihi wasallam an yamshi ila jambi yana girmama annabi alaihi salatu wasalam wato da yake tafiya a bayansa shi kaga wannan bilal din sunan suna kawo sunan mahaifiyar sunan mahaifiyarsa hammama ko ce hamama sunan mahaifiyarsa sannan kowa ya san kisan sa kamar yadda muka faɗa dama biye shi akai duk yakokin da annabi ya gaba ɗaya da shi akai sannan bayan nan kuma ya fita zuwa jihadi zuwa sham wanda na ku iya tunawa a kan ya rasu zamanin sai na Umar a kan ya rasu wasu suka ce lokacin da aka yi Umar wannan annobar ta Umar a lokacin shi ba Allah ya karbi rayuwarsa an bude shi a wani guri da ake kira sa Albo ana ga bunne kaga dai da abokan ne ya yayi ne ya yanko shi ko sannan kuma ya yi wa annabi alaihi salatu wasalam ya rika yi wa annabi alaihi salatu wasalam hijima kamar yadda na gaya muku a baya ya auri yar uwar eh sunanta Hindi Abdurrahman bin Auf oke yar uwar Abdurrahman bin Auf daga nan kuma sai auri wata da ake kira Hindi al-Khawlaniya shine muka ce ta bayi wa shine Bilal fakana sai ce wai haka ya Bilal mun faɗi wannan kalmar a irin yadda da ake ba kamar ka ce kai irin wannan abubuwan ko wani lokacin ka dauki ma'anar dalla tun ba haka ba dan la malaka irin wannan ba ta wulakanta ba ta magana irin ta ce a gurin larabawa na'am kamar annabi sallallahu alaihi wasallam bi kabri dan ne ko sai annabi ya wuce ta wajen wani kabari fa kaba hatta tamma ilayhi bilal sai dai a sai da bilal ya zo ta ce fa kala wai aka ya bilal sai ce kai da ka ta ya bilal al tasma'u ma asma'u akwai wara a hutun kaga can tabaraza li hajati wa bilal yamshi wara a a cikin barakin da ka danta wara a ya karimin nabi sallallahu alaihi wasallam mun biya da malam Musa yawa sai yace hal tasma'u ma asma'u annabi yake ibrahim na bilal kana ji abin da nake ji kuwa da yace a gurin kabarin qala sai yace ma asma'u da yace ya rasulullahi ni ba na jin komai fa qala sai yace sahibul qabri yu'azzabu wannan da cikin kabarin ake azabtarwa ba wuji da yahudiyan da aka wuji da ya ga da yahudi da a cikin kabari kaga wanda yake ba azaba kabari ai ba anas ne kawai ya rawaito cewa akwai azaba kabari bilal ba da wadannan suke cewa kowa ya yi daban da su bilal amma shi mutum biyar ayat da bilal a lissafu in dai biyar suka ce to da bilal da kira da bilal azwar amma da bilal duk da su abu da jibari kun gane duk da wayannan to kaga akwai bilal bilal yayi waya bilal ba ya da akwai azaba kamar da yake ba azaba kamar ne ce Allah ya kai lokacin da zai mutu ai zai gani to me a ciki ba zai je ba in ya je sai mu gani zai zai tabbatar ko ba haka ne ko ba haka ba wallahi tallahi ba wani zai canja lafiya Allah ya amince to sai ce wannan da cikin kabarin ana azabtar da shi to kaga wannan hadisin bayan Imam Bukhari Imam Ahmad ya fitar da a cikin littafin eh babi na gaba babi wannan babin da zamu biya shine babin karshen wato shine karshen bangare na biyu a littafin al-Bukhari daga wannan babin to kaga ba dama bangare uku ne kamar kan yato kai du'o ba sirri na littafin idan ka gaba babin nan an gani kana gaba wannan babu yace babun babi na 380 haddathana abdullah ibn muhammad qala haddathana sufyan an isma'il an qayyim قال سمعت معاوية يقول لأخ له صغير ناجي معاوية yana cewa da dan uwansa karami yana cewa da shi aljisul gulaba goye yaron nan fa ba shi فقال له معاوية سي معاوية يجي دي بي سما ادبا كلمة irin wannan ladabin naka da irin wannan tarbiyya wannan da irin ko kace wannan sai irin tarbiyya ce me ya haka kala kai sai kai ce ce baka ni a basu biya mai kulu sai na biyo Abu Sufyan mahaifin sa kenan shi kuma yana cewa da an ka aka ka kyale dan uwan nan naka kyale dan uwan nan naka حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني يحيى بن ايوب عن موسى بن علي عن أبيه عن عمرو بن العاص قال إذا كثر الأخلاء تا وإذا أبوكي سكي ما يرى وسكي في أنا وغير الجيب ومي كمان أي سياسة wanda aka ba mukami wai suka ce kawai da mutane noman ake magana in dai abokan ka suka yawa ka tura ni garma to ba su suka ka za su yawa ko abin nufi tunda jagora ne yanzu ciyawan ne ji za a ita zuwa mutane kowa zai je wanda aka yi haihuwa mai neman kuɗin makaranta mai kaza sai ya ciwo bashi to bashi ne tare a kansa ko kuma ba shugaban komai bane amma mutum ne mai sa alkhairi kamar wani bawan Allah da ake gaya mana wanda ya rasu jiya jiya eh jiya ko jiya ne shi idan ya zo da ka saboda alkhairin sa mutum ne mai alkhairi in ya zo bai da kuɗi zai ce dan zaranta mun bashi duk wanda ya zo ba zai ce ba babu ba sai wani akwai kuɗi a gurin ka ne tsoron tamun kawo ko ba yawa sai ya baya je ya rasu Allah ya masa rahama to irin wannan mutane zai ta faɗa alkairansa irin wannan to kaga ba shi zai mai yawa saboda ba zai ce ba babu ba mutane da yawa kowa ya san shi to shine wasu suka ce kawai da mutane ake magana ba ta alkairi ko kuma kiwa gabanni ba ta alkairi shine kasuran garma قلت لموسى بينك وموسى ومن الجرماء kaga daga aljarab ne ko wal jarimina wa fi rijali qala zayti wanda ake yi da algarba sai yace al huquq nauye nauye nauye nauye za su yi mai yawa a to akai daidai ne na gani nafsin ba haka ya kamata ya zama kasuran gura ma uje zama ko in shi ne daidai gaskiya kasuran gura ba wato waɗanda suke nauyin zai masa yawa nauyin baki ba kuntu li musa wa mal gura ba suwaye kuma menene al gura ba ala al hukum sai ce nauyin nauyi nauyin baki zai mara yawa ya ci baki a san ya ba wani ya kuma ci a san ya ba wani kaga dabi'a ce ta annabi alaihi salatu wasalam cewa bari ya dauki irin ta na annabi baya cewa la mun biya da du'a ko da wancan yake yake waki yana cewa ma qala la qattu laula tajahuda kanat la uhu na'am annabi ya taba cewa bala ba dan ashhadu an la ilaha illallah ba da bai taba cewa ba la ba tun da yake baya ba kanta in biya da mu zai a bayar kawai haka da biyar annabi take eh ya fi kowa bai da dori ai kowar da duhu ya yayi zuciyar kowa ta waye ga tufa mai kyau da kai ga kyauta ba da kwarmato ba sallallahu alaihi wa sallam haka annabi ai kaga shi ta wancan da yanzu ya zo musulunta annabi ya baki dabbobi sanda guda guda ɗari kenan bai dawo gefen gari ne ce ye kuwa jama'a ya kirawo su yake fa aslimu kowa ya zo musulun to wallahi haka yake yan da yake yake ina dawo da gurin Muhammad fa inna hu yu'ti ada man la yaqtal faqara yake yana yin ke gane in ce wanda baya tsoron talauci haka annabi yake cewa wanda baya tsoron yo ka zo ra yau sai ya taba ganin ke oh shi ba kai garke guda ya baka to haka annabi to kan ji sai ko irin wannan tabi'a na cewa ba za a saurara wajen yin kyauta ba ko yin alkai babi na ɗari uku za mu shiga kashi na uku ke ɗari uku da tamanin da ɗaya babu milan shi'ari hikima babu da yake magana akan cewa wato lalle a cikin wace akwai hikima a cikin wace akwai hikima ƙwarai kuwa kaga shi ne malamai suka ce ba kowace waka ce jiwaya akwai waka akwai wace ko to sai ka bamu to ba kowanne wace ne jiwaya take halaka ba da Allah yake wa shu'ara'u yattabi'uhum al-gawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun na'am kaga da ba abin da ke kamar da Imam Rajib yake cewa abin da ake kira hikima shine isabatul haqqi bil ilmi wal fadli ko isabatul haqqi bil ilmi wal fadli ya ke cewa al hikma isa kace inna min al shi'ri la hikma نعم حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا ايوب ابن ثابت عن خالد بن هو ابن كيسان قال كنت عند ابن عمر يتي لا كنت اوجه عبد الله بن عمر فوقف عليه اياد في wani bawa Allah da ake kira iyad ya tsaya a wajensa ibn kaisama kale yace ala kunki duka bin ki ayi kin bana da yiro ba wa ko kina ba yabun faruk ya kai dan faruk dan gidan Faruk shine Ibn Umar kenan kala bala yace karanto su walakin la tujidni illa hasana fihi ina kuma ka jidi amma karke mun waje in ba masu cewa duk wanda daga zan ba da rike ka karanto mun da zana su fa ajadahu ataba laga shay'an kariyahu Ibn Umar yace yace karanto mun bai tuka har sai da yazo wani guri da Ibn Umar yace a bazu gurin yace a ya isa sauran na bayan biya yi kyau yana zuwa wata gaba sai ce ya ina kana lahu amsu ke ce da kata haka yanzu za mu zo nan gaba mu biya cewa ita ita waka amma ma'aunin da shine fa wato a a a me kenta me kyau ce me kyau ce fa haka ne wa haka wa qabihu qabihu shike nan zuwa haka haka da amma auni ne da kawai duk lokacin da ka ji waka ba ta ba auni ita jayi ne zai zubar da ita gaba daya domin zai dabarbawa shine tabi'umul gawun duk gawu da kenan wa'annan su ne gawun da su alam tara annahu fi kulli wadin yahimu an gani zaka ga suna ta kutsawa suna ta kutsawa cikin cikin kowane rami suka dawo ba ruwan to shine yake a a kake je ka ji ba guri ba حدثنا عمرو بن برزوق قال أخبرنا شعبة عن قتادة سمع مطر مطرفا قال سيدت عمران بن حسين yace na zauna da Imran dan Hussein shine wannan sahabin da za ku iya tuna me za ku tuno guda biyu a kansa Imran dan Hussein yace na zauna da Imran dan Hussein a Kufa min al-Kufa ta ila al-Basra daga Kufa zuwa Basra shine wanda malaiku suke wa sallama kun tuna shine kuma sahabin nan ne ba ta ko shine ya za ga malaman shari'in da suka zo suna bayani cewa mutum yana so to yanzu yana da irin matsala ta Ibrahim bin Hussein wannan ba wasi din sai mutum ya dauki salo na shan ruwa akai akai ba sai kana gudu ruwa ba duk mun ce ku ku sai karka da dan mako ɗaya ne domin constitution shi yake da ne ba gaba ɗaya a hanjin cikin ka ya tsotse ruwan to sai wato sai sauri amma idan kana shan ruwa ko baka jin kishirwa to sai ka ce haka samu sauki ko kuma da zaran mutum ya ya ci abinci ya amfani da sabara ko kuma kafin ya ci abinci da minti sha biyar ya sha vegetable ya samu fruit ko ya ci abincin da vegetable sosai shine ganye ne to suka duk sun kawo malaman da suke magana akan gani kace in dai kai amfani da wannan sai Allah ya taimake ka karka samu sauki musamman yawan jan ruwa da yana cikin uwa uwa idan ka zo ruwa ba za ka ce sai kana da kuɗi ba sai dai kawai ka samu mai kyau amma dan mara kyau ne zai haifar da wani abu kuma suka ce yawan jan sa akai akai ba tare da an ji ruwa ba yana sa ciki ya zauna lafiya kuma ba da yawa ba in ka ja da yawa to zai saka fukari da wuri amma ba ciki ruwa kake ji kawai sai ka dan kurba eh ka dan kuma dan jukar sa kana haka time to time kana yin hakan Allah ya bai kana yi a haka ko kuma suka ce da safa ka burka kariya bayan daji ka sha ruwa alal akalli kofi daya amma a timas ka sha kofi uku in ka goji dan ba za ka iya rana sai in ka sha kullewa ciki ne to in ka fara ka dan kadan ka saba to sai ka zare kai fitsari to idan ka sha ne kuma kun san samu ne kai rawo ne sai ne dan tibi to in kana yin wannan suka ce an dinka zai zauna lafiya sai ka kaza wani sauki duk wannan ba malaman hadisi kenan suna dubbin na bawo in akwai ba hadisi akwai ba likitanci haka take bayan Allah to duk sun kawo irin waɗannan misala cewa mutum yana yi zauna lafiya Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya to shi ne yake fa qalla manzilun yanzilu illa wa huwa yanzilu min shi'ra ka anne daga cikin gurin da ya zama iya da zango fati ce wato ya karanto mana wata wasu waƙi kaɗan ne duk wurin da za mu yada zango sai ya karanto mana waki wa kana da yake innal ma'ariba lamandu'atun anil kadiba an gane ko lallai jirwaye za mu zo babu da zai kamar da kuka ina jin yi babu a cikin da tsare tayin magana shine al-ma'arif ko jirwaye ne kamar wanka haka ake kiransa yawwa laman duwa hasan ayin kadib wato wata fuska ce wuta wata yalwa ce ga barin yin kariya mutum baya so ya kariya ce ya faɗi wannan magana kamar yadda wani wani daga cikin magabata in baya so a dame shi yana da guri da yake zuwa ya sallah idan ya tafi wannan gurin da yake sallah sai cewa sai cewa ya mai da an zo ne ma na kice ina masallaci almasjid lokacin ko to yana kan musallarsa kan gurin da ya zama ce an zo nema na ina musallarsa ƙarya ne ba ƙarya ne ba mandu hadin halin kadir kenan an bayyana da yawa saboda haka wannan jini wannan hadisin Imam Dawudi ya fitar da shi a cikin Tahdibul Asa aka Imam Dawudi a cikin Al-Kabir Majmu'ul Kabir kuma hadisi ne mai kyau kamar yadda malamai suka kawo حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا سعيد عن الزهد قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن yana cikin fuqaha saba wanda yake yayi fuqaha saba ne kuma da jesu to ya fuqaha saba wai waye Muhammadu da Hanafiyan nan da nake wa sai ba ba ko kuna so ku ce ku dubo ba na Zainab ita ce mai yaka na to waje ce ta sai ba da ita kawai ga shi bari to yanzu ka ganin kuma cewa a nemo buka hawo ta ba amma aikin ba za ku yi kenan a to guda ɗaya ba ku nemo ba yanzu ga shi wannan yana cikin buka hawo ta ba an gane ko sunansa wasu kace sunansa shine kabusha Abubakar bin Abdulrahman din ke wasu kace amma wasu kace a sunansa kenan to shi ma na na sunanta wa kaula kaula to waje ce ita ai wannan abin da yake nuna mun kama kama kuke akwai abin da kawai za ku faɗa yanzu lallai kun binciko waje shi sa kuka ji har yanzu ban sallama ba kuma a can makaranta ne idan ba duba ku kai ba man da za ku ku za ku dubo da kanku da kuma abin muhimmanci sosai za ku dubo har har ku za a buga muku na cewa in wani zo su tauna da kai wanda yake cikin sa akwai akan matsalar da yana ali da ya ji baka san sai na ali ba sosai sai amma in ya ji ka fi ji san sai na ali komai na ka to sai sallama ba shi ne yake masa Allah ya kai da wannan da kuka hawo gaba a kai lokacin da za a jama za a ta wa'adul jama ta aka yayi danganta kuma ba za a da kai ba eh za ga ruwan ruwa ce ba za mu da ku eh to sai aka ce kuma da shi da Urwa ibn Zubair Urwa ibn Zubair shi a lokacin ta aka yi koma dan ana cewa da jiji wannan ba bawan Allah rahibu quraish saboda yawan sallar rahibu quraish la haula wala quwwata wai ne yawan botar quraishawa yawan sallah shine ne yawan sallah ane muku to shine rahibu quraish shi sa wasu suke ba da shawara karanta siyaru alayi nubala saboda karanta wayannan bayan Allah ko yakan sa mutum wato ya rage buri kuma ya tako na su wallahi sai ka ji kana son su bayan Allah ba ita na yi wani guguwa ta zo ta sa ka zage shi in dai kana bibiyar ka san bibiyayya da cewa Allah sannan kuma aka ce mutum ne mai yawan azumi dan har sai da aka ce idan ya sujjada saboda wata larura da yake da ita yakan sa hannunsa a cikin ruwa akwai taza kusa da da ruwa cikin sa hannunsa amma dai mutum ne mai yawan sallah sai da sosai na'am to shi ne yake cewa anna marwan bin al-hakam akbarahu marwan ibn al-hakam ya dantar da shine abu abdul malik kenan ko abdul malik ibn marwan wa wanda bayan hijira da shekara biyu aka haife shi amma bai inganta ya ji daga annabi alaihi salatu wasalam ba amma mubaya da kilaba a can jadiya shi Abdul Malik ibn Marwan yake Marwan ibn al-Hakam anna Abdul Rahman ibn ibn al-Aswad ibn Abi Yaqub az-Zuhri ba ana jeji shi ma zamanin Annabi alaihi salatu wasalam zamanin Annabi aka yi shi wannan akbarahu ya zantar da shi to Allah ubay bin Ka'ab akbarahu lalle ubay dan Ka'ab ya zantar da shi ali yace inna min al-shi'ri hikma lalle a cikin waƙe akwai hikima Abu Dawud da Ibn Majah da Ibn Abi Shayba duk sun fitar da wannan hadisi kuma ya inganta حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو همام محمد بن زبرقاني هو جبري ثاني قال فيما ثقه ne wannan kamar da suka kawo shi sai dai wani lokacin yana kuskure da da kullu bin adam kaza قال حدثنا يونس بن عبيد yana cikin shi ma jagororin mutanen zamanin sa a wannan lokacin sannan mutum ne mai tsananin riko da sunna sannan baya baya kaga wa ɗan bid'a ba ko ka eh baya kafa kafa akan harkar bid'a sannan mutum ne mai fakiri aka ce kuma mai karfin hadda sannan a lokacin da shi ba aka ce ba a ga wanda za a kwatanta shi da yawan sallah da azumi ba duk ba haka suke amma kai ba abin da kai yaje zage kuma wayannan bayan Allah ba ma da abai ba su kan zuwa wayannan tabi'an suna jin yadda ake faɗa bautar su da Allah kai yanzu ka zo laifin ka kawai ya ije ka amma suna su kake lissafa ai sai aka ka babin mai nubulan an tu'adda ma'ayibu ya ije ka alfahari ka iya irga laifinsa a ce yanda kai kace sai na Umar sai lissafa ne kuka da min yadda lissafu ai ba ba addini bane da ka fara lissafi ba za ka cika ɗan yatsun hannu ba ka gaba sai mu je to faɗa alkhairar da ba ka yi sarbin da zai ɗauka wallahi ba ka yi to shi kuma Allah ba ɗauka sarki ai awo ne ba amma man sakulat mawazinu ko wa amma man sakulat mawazinu shine ka'ida to tunda ba kai ne mai awo ba ina ruwanka kuma sannan wanda aka yi laifin ya yafe sai dai aka ran mana kabi kaji da naka ba asibu an buka ku kaula an du'a ku kurke wannan ku zagi kafin ai muku sai ka zauna lafiya to shine Allah hasan an al-aswad bin sari'in qult ya rasulullah dan ne ko dace ya ba ji Allah inni madahtu rabbi azza wa jalla bi mahali na yabi ubangiji na mai girma da buwaya da ababan da ya kamata a yabe su ne ababan godiya kale jin ki amma saurara ka ji inna rabbaka yuhibbul hamda lalle ubangijin ka yana son godiya walan yajiru ala zalik bai kara maka komai akan wannan ba na'am حديث لا جباب حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن يمتلئ جوف رجل سوءا da a ce ɗayan ku zai cika cikinsa da miki mugunyar ciwo kenan ko ya cika shi tab a tayar yawo har sai ya koki da shi eh shine har sai ya koki da shi kaga ai dama ba abin da yake lupin ai wannan kalma ake faɗa inda abu shine sai a ce a ta shari'a ko idan ka ja ruwa yanzu a larabci kace shari'atu kwata biya kai sai duka ce rawitu na koki in ruwa ne idan kuma abu shine sai kace shari'atu yawa to shine har sai da ya kotar da shi wai har sai ya kotar da shi khairun min an min an yamtali a shi'ara ya ba alheri a gare shi da ya cika cikin sa da watsi ko bai san ba a ce ba ka da aiki sai ka cika cikin ka da ita wannan da ramar kyau kuma mutum da cika cikin sa da minti shi ba da gani da cika cikin sa da wasi wasu suka ce a amma da ake ni in ne kin ya akwai shi ba cikin da ita domin a talibi da sabi kaga aiki wato makami ne ba na wajen Abdullahi bin Rawa ko kansa duka wayannan da suke zamanin annabi mawaka wanda suna kai ai za mu zo mu ji nan gaba حدثنا سعيد بن سليمان دنا ذا لوقت اللي يأتي مقالة هذه سنة بلادي قال حدثنا مبارك عن الحسن عن الأسود بن سريع قال كنت شاعرا يتي مين بواجين فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت نبي قرى أنه نتي ألا أنشدك مؤمد عملت بها ربي kin bana wato yi ma waken da na gode wa ubangiji na da su ba kale sai ki inna rabbaka yuhibbul mahali lalle ubangijin ka yana son godiya ko wala ne jiji a ran ji kara mu komai a kai ba hadathana muhammad bin salam bin sallam qala hadathana abdatu qala akhbarana hijab bin urwa ana abi an aisha radiyallahu anha qalat استأذن أسان بن ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نجاء المشركين تو أسان بن ثابت يعني إذني قرأ أنه ديباج داما يرقى ومشركين جنبوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بنسبي يا ذاك da nasabata tunda wannan mushrikan koyon jawa ne zai zo musu zambo kuma shi zambo haka zo za a dau mutum ne sai an kalkale shi tun daga kan kakan kakan ka ko ya zaka da nasabata faqala shi yake la usallannaka minhum kama ta dauki sallu shi'aratu min al-ajib yake na rantsi da Allah zan tsame ka daga cikin kabilar gaba daya in na daji musu zambo kamar yadda ake tsame daji daga cikin kulli la haula wala to banda hikima anan waje ya haka ka zo ka dau kabilar Hausa gaba daya kuma ga wannan da kake ji shugaban da kake ke magana a kai zaka yi mai babban zambo ka bashi kariya shi ma ba hausa ne to sai ke zai tsame annabi daga cikin gaba daya kamar yadda ake tsame daji daga cikin kulli a tsara jin tsari kenan kuma ka koma wanda zai karanta karanta cikin wakoki abubuwa da na wato adab da wayi za ga aka kama irin wannan wakokin ko da gaban tarbiyya aka kawo wakokin hasani za ga hikima tsantsa har za a zo nan gaba ku ji annabi yana magana cewa harshen hasani ya fita ku eh matsoraci ne za a san ji a gurin yaki matsoraci amma waƙar da gaba ɗaya tsoron gaba ɗaya tsoron ya ga gurin nan tsoron da suke yi gware daga makami ya fito zuwa gurin su batale shi amma ya bara wace kuma gaba ɗaya sai kowa ya raina kansa a kan san sai shi kuma bai wanda Allah ya wuce na tsoro ne shi amma har yanzu kuwa yake yi eh sai ne ne wadisi na kanji حدثنا وعن هشام عن أبيه قروة كنا قال ذات أسب حسان عند عائشة Urwa yace na je ina zagi Hassan a wajen Aisha me yasa kun san dalili ba zai tuno saboda ya tsoma baki a kagen da aka yi wa in za ku iya tunawa shine dalili dan na san wannan shi ma wata kila da hakan makaranta za ku fita to saboda haka ya tsoma baki akan abin da ya faru lokacin da aka wada Aisha kage to shi kuma kaga tunda bayan ya ce a gurin sa sai yake zagin sa a wajen labarin da ba kale sai take la ta subbu kar ka kara zagin sa fa innahu kana yunafi'u ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam take baka san yana ba annabi kariya ba la hawla wala quwwata ay yudafi'u shine yunafi'u yana ba da kariya wa yuqatimu a'da'ahu bi hida'il mushrikeen eh yana wato zage yana ba da kariya ga wato yana yakar mushrikai ta hanyar yi wa mushrikai wato makiya musulunci ta hanyar yi wa mushrikai zambo awwal da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan sa wannan muka kuskure Allah muka kuskure sarki ya yi ma ina ko wani da suna ta dawowa ko da farka Allah ya nuna mana gaskiya da ya ce kawai mu ko mun da Allah ya nuna mana shari'a ta ya ce kawai mu ko mun da muna ko wani da suna ta dawowa da ko mun da farka duk waɗanda suke mana wasiya da addu'a Allah ta biya musu bukatun su na alkhairi Allah ba ku cikin sarki da zama da kasar mu lafiya matsaloli da yake da mu kasar mu Allah ka yayi mana ina roƙo ubangiji da sunayen sa kyawawa da tsoron da barka waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure su ko a gaba Allah ka tallafa mu اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خالفك وتعافى وتبع عنك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين